alaihi wasallam bada kuma ne da ashirin da ɗaya ashirin da biyu to ashirin da biyu ga watan karar da kuke muna da ci gaba da karatu da malam ya kama na dangane da ko ma jajace da ke yi ma da sai da ke karbi na ɗauka da ɗaya da ashirin da biyu
ashirin da ɗaya
yana so a gano shi da gobe mun da ga abu da za a yi da insha Allah muna da ci gaba da bayani ne da malin jirka muna da tafi na biyun rahama dangane da tabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ba kuma ta ba za mu tashi na kan wakana shaddun nasu tawadi'an shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan mutane a tawali shi ne kasan kamar da kankantar da gaske ma'ana tawali kowa san tawali ai har ka nuna cewa kai mai girma ne kai mai abu kaza ne kai mai abu kaza ne yace wa aba azum al-kibr ya fi dukkan mutane shaddar kuma al-kibr shi ne girman kai an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene al-kibr saboda lokacin da ya faɗa cewa ba mai shiga aljanna wadda a fitar safai gwargwadon bayan zarra na alkibu girman kai sai sahabai suka rika fassara abin a da su suka ɗauka cewa waɗannan su ne girman kai wani ce ya manzan Allah to yanzu mutumin da bi mutum da mai sanyin ado da tsafta ko sa kaya na fesfes takalmi a goge mai polish to wannan ma girman kai ne ita ba girman kai ba ya manzan Allah ina so ne na samu kuɗi da abinci na tara mutane a ci abinci wannan ma girman kai ne ba girman kai ba a nawa ba ko ba shi wani ko na gaba ne a ba shi wani ba na gaba ne ga alamar ya ce wa kan adadin nasu shi ne shi ne ma alamar ta yadda shi zala kasance kana a adalin nan ya fi dukkan mutane adalci sallallahu alaihi wasallam wa ifahum kuma ya fi dukkan mutane kame kai na fata an gane ya fi duk wanda kasance a duniya adalci da kuma kamu ya ce wa asdaqahum lahada ya fi dukkan mutane gaskiyar magana da gaskiyar aiki duk abin da zai faɗa maka gaske ne duk aikinsa kuma gaske ne sallallahu alaihi wasallam wa a'azamahum amana ya fi dukkan mutane kuma amana dukan amana wani siffar manzon Allah ce tun a zamanin kan a turuce a matsayin annabi domin har larabawan zamaninsa suna mallakani cewa muhammadu amin ma'ana muhammadu mai rukun amana mai gaskiya da rukun amana na daga cikin siffarsa ko abinda matarsa ta faɗa dangane da shi lokacin da ya ce ya ga mala'ika a cikin kira ya tsorata bai taɓa ganin mala'ika ba bai san mala'ika ba sai ya bayyana mar ina zauna cikin kogo wani bai bayyana gare shi ya ce abin sai ya kama shi ya shaƙe shi sosai sai da ya ci rashin jin daɗin tsanani a jikinsa ya riƙe sosai gangan ko bai ta masa hijira hijira shi ko bai ta masa ma ana bi ƙari bai iya karatu ba sallallahu alaihi wasallam sai ya sake shi ya ƙara mar har sau uku annabi ya ce masa ikra kai karatu sai ya masa ni ban iya karatu ba fa qala ikra bi rabbika alladhi khalaq sai so an kawo da wadannan ayoyi guda biyar da farkon wannan sura ta ikra daga nan sai fito a gogon yana yana makarkata ya tsorata da firgici ya kamo hanya zuwa gida da ya dawo gidansa sai fito mata zambiluni zambiluni alillibe kulillibe da karka shi to azabar ina jin tsoron karfa inda na gamu da aljini ya buɗe wani to karfa a aljini na gamu da shi to da ke mata ce mai kaifin basira mata ce mai hankali mata ce mai cika da kuma ta masa kalla ta ce a wallahi la yi ku zai kalla ko abada ai kai har abada Allah ba zai sa ka ji kunya ba ko ka walakanta ba ko ka sauka gayyara ba saboda ne ya ta fara faɗa mana ayyukan da yake tafi wasu da halayen daga cikin kai mutum ne mai ɗaukar ɗawainiyar mutane mai kula da baki mai sada zumunci mai rufin amana siffofi ne duk mai yin ba zai wadata ba a duniya sai ba kuma da lokacin babu su babu wani addini amma ta gane cewa duk mai waɗannan dubbar to Allah ba zai wadata da shi ba daukar duniyar mutane daukar nauyin rikon amanar abubuwan sada zumunta kasa tsakanin mutane sauransu na fata an gane suka ce mazala ya fi kowane ya fi dukkan mutane amana ya ce yi tarfi bai talafu bai zalika ko mujaluhu wa ada'u wannan siffa ta rukun amana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ya duk da suka rayu da shi suke zama da shi sun tabbatar da cewa mutum ne mai rukun amana sannan har makiyansa ma sun tabbatar da cewa mutum ne mai rukun amana baya cin amana rukun amana nan kuma ya hada da amana ta ka ba mutum ajiyar dukiyar ko kuma amana ta ka ba shi kula da iyalinka ko amana ta ka ba shi ka biya wa wani zance da ba ka so kowa ya sani a duniya sai ka faɗa masa ba zai rike amana ba zai faɗa kowa ba sallallahu alaihi wasallam suka ce malamai na daga sun ka gane cewa abinda wani ya gaya maka amana ce da in ka kasance zai faɗa maka babu kowa da kai sai shi in yana faɗa ma magana kuma sai wani ya zo sai da yana magana na faɗa gani a gaba su a sani kyan to wani abu da faɗa maka amana haramun da yake suka faɗa wani in ba shi ya mana zai ka faɗa wani in ka faɗa wani ka ci amana ba dole ta ci bane ka ci amana duk wanda zai suka ma shawara akan wani abin sa ko wani abu da yake so a mar wani bayani sai ya faɗa ma a zance ba wanda ya sani sakai sai shi don ta faɗa wani ta ta amana za ka ce a kiyaye na daga cikin kuma siffa ta mutumin kirki shine rukun amana zala ki ta farkon abu da ɗauke al'umma ta shi ne amana ga mu musulmi ne ana sallah ana azumi ana komai na musulmi amma babu amana har zamanin yanzu babu amana ta yi karita cikin ga siffa komai amma babu amana wuya ne ka ba mutum amana ta dukiya karan kan dama yau ka ba shi amana a aura mana mata matar da ya aura amana Allah ba ta amana suka baka yan uwanta ko dangin ta ka ci amana da ire iren su to Allah ya kiyaye daga cin amana annabi na addu'a kullum akan Allah ya kare shi daga alkhiyana shi da cin amana kaɗin shi da cin amana Allah ka tsare imani yace wa kana yusamma qabla nubuwwatihi al-ali shi manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam kafin ma a turo shi a matsayin annabi a garin maka aka samu lakabi ya cewa al'ani ma'ana amintacce ne amana saboda tsabar kyawun da yake sa duk larabawan maka da kewaye sun yi da shi mai amana shi mai gaskiya ne mai ban amana sabon shi ne babban abu da ake so a samu siffa ko shugaba ko ni dai ban tsallake ko kwana Allah ke ba mun faɗa ne wa da abu ba shi su mun kan su ya ce wa yadda haka mu ilaihi fil jahiliya saboda islam ana kawo ƙara wurinsa a kawo shari'a wurinsa tun kafin a musulunci mai bayyana wannan tun kafin musulunci annabi in suka yi sabani mutane a ƙauyensu ko a unguwarsu ko a cikin gida a famu da wani ya faru sai ku za mu da za a yi ku zo mu je gurin Muhammadu duk hukuncin da ya mana mutum na fata an gane to haka wannan alama ne cewa mutane sun yarda da sha'anin ka mun karanta mu kuma tawa farko littafin nan lokacin na shiga talatin da tsammana a bara rayuwarsa sai ɗakin ka ba aka yi wani ambaliyar ruwa sai rubuta ɗakin ka da ya rubuce larabawa da jahiliya kudin shawa suka tara kuɗi za a ƙara gina ɗakin sha'aba to sun san cewa ɗakin Allah ne da aka a ƙa'idar su duk kuɗin da yake na haram ne ba za su kashe ba ku rike wannan ba sun san cewa ɗakin Allah ne a cikin su akwai cin riba ko a yi harka ta riba a sai da mushi a yi kaza a yi kaza abubuwa da wanda babu doka a kansu wasu ka ce duk wannan irin kudaden haramun ne a ɗauko a gina ɗakin Allah ne kaga da wanda yake da hankalin malaman za a yi aikin masallaci sun san mutum alzalimi ne barawo ko kwaya yake ce da sai a jago wasu wani neman taimakon gina masallaci don abu kusa da masallaci ya yi wallahi ba da dai ba in kun san mutum alzalimi ne abin da yake na harkar kuke haramun ne a ciki ko kasuwancinsa na haramun ne kowa ya sani tunda ba wai wai zamu yake ba to ba da dai bane a duk ne mutum ku bari a gida takin Allah da kudin halal saboda inna Allah ta'ala tayyib wala yaqbalu illa tayyib Mazala ya faɗa ƙarfin cewa Allah baya karɓar sadakar da aka yi da kudin haram ko an yi Allah bai karɓa ba to sai kuma gasu na tsarawa ya cin amana ne ko na gwamnati ko na kasuwar da yake ko na noman da yake mutum ne mai cin haram an sani inda ya zaɓi baya ku ya gane ko an san cewa sana'ar da yake haram ce ba kai tsaye kwaya yake saidawa da wiwi da shuri ba an zuma shi ba ba an san su ba to wannan ko sadaka ga kai ta kana karba ta ce a a babu da ke kudin ta wannan aikin Allah ne sai kudi mai tsarki nake bukata ba a ba ne haƙƙi ya halatta ya halatta ai dan jama dai na abin da yake a ce ba a san kudin ka me yasa a a kasuwancin ka da mulmula ne shi ma sai ya akwai kura wannan kuma aikin Allah za a yi shi shi abun Allah a mai tsarki guda daya ake bukata shi ke yasa Allah ke cewa talakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sabon da ake bukata ke ahsanu amala abu mai kyau guda daya kada ya ishi ubangi ba ya karba shi ke ba wai tarin abu Allah ke bukata mai kyau mai tsarki da kai dan shi dan ikhlas za ka mutum ya tsirnera ta ɗari dubu ɗari na halak ya bayar a yakin Allah wannan ya fi wanda ya bada biliyan ne da kudin haram ya za ka fi za ku nemi taimako na gyaran masallaci ko siyan kafin ko kayan sola ko menene ba daidai ba ne a rubuta mutum na kasan mai kan haram kar ku bai da kudin sa dan khabis in ya bada ya danganta da abin da aka an gane maslaha in hakan zai sa ya daina saliman ya ce a kai kudin ka ayyukan kudi ne ka bar shi malamai sa ta akwai kura sun rike wata fiyo saboda me a yana sai da gumne wadda ka rukuni za ta ka baya ai ai ba haram bace ba baya bace a duk wanda ka rukuni za ta rike ta da sai da duk abin da ka san haram mutum ke sai da wa in dai kowa ya sani ya ga ta masa aba a su ya je gyara da abu wannan fiyo ne ake so na halal Allah samu dace kaga suna kawo manzon Allah wasu shari'a za ka dauki na ɗakin kaba da ya rushe sai suka ce to za su yi ɗakin kaba da kudin halal za ka wanda aka yi kasuwa ta gaske da gaske aka tire ba shi za a yi wanda aka yi noma na gaske da gaske shi za a yi to sai nan to yanzu an tara kuɗi ɗakin kaba misali girman sa ya kai misali faɗin bin sunna to kuɗi da suka tara gaba ɗaya tunda kudin halal ne ya kudin halal akwai wahala suna kare yana da wahala har ba kudin halal yana da wahala har gobe na da wahala to yanzu ginin ba zai ke a yi tsaso kamar girman wannan za ka dole sai an rage faɗin ɗakin don iya wutan hannun su ke nan za su yi ɗakin shi ne suka rage ɓangaren kudu da ɗakin wani zira'o'i aka bari aka za ka yi gini to yanzu an gama gini gaba ɗaya abin da ya rage a ɗaukazar aswar a liƙa a cikin ɗakin ka'aba da kuma ba su sai bane mai girma mutum da ma zai ɗauka ya liƙa ko mutum to waye zai yi laraba kuma kabila kabila kamar ka ce hausawa wasu ma dangi dangi bane akwai bakamu bazazzaki badauri sabbace bazamfare bakabe da kuma hausawa ne ba kuma raka misali to yanzu ya za a yi kowa ta ai shi zai ya kamata ya leka shi zai kamata da kilo daga ta'a ai mu mana sandar da yanzu ya za mu koyi kuda duk wanda ya shigo ta wannan kofar ya shigo masallacin ka'aba shi zai mana hukunci duk abin da ya faɗa mun yasa sai kuma gawa ya shigo annabi muhammad a lokacin ba annabi ba muhammad bin abdullah al-hanif sai shi ko dama suna kiman da shi zaka mai shari'a gurin tun a zaman jahiliya to haka da ke Allah ya mashiri na musamman Allah ya kinsa komai na manzon Allah na musamman ne Allah ya masa da hankalinsa da komansa na musamman ne haka da wani ne sai ka tafi kira kawo wani in saka kuma za su yi da amma shi ba kai ba sai shin kudin mayafinsa sai ya ɗauko mutum da hannunsa da lauka ya ɗora kan mai abu ya ce to ko ta kuma ya ɗauko mutum ɗaya a ciki mu sabbata misali ke mu sabbatawa mu yaurawa mu kasnawa mu zazzagawa mu kanawa sai su kuma to duk su a haɗa to kowa ya iya fi ɗaya aka ɗauka gaba ɗaya suka tawa haka da ake kawo aka kowa ya yi sukunin aiki shi kuma ɗauki dutsen sai haɗa da kan a kowa ya yi shiga cikin aikin sai kowa ya tsaɗin hukuncin da yi sallallahu alaihi wasallam to tun kafin zuwa musulunci ana kawo masa shari'a wurin shi saboda an yadda da bi wasu da halaye sallallahu alaihi wasallam to ya ce kanan Allah ta'ala Allah ya faɗa dangane da dabi da manzon Allah da kuma tsayinsa ya ce fa inna kun la yukadzibuna su ba shawa ba kai suke karyatawa sun san kai mai gaskiya ne ba ka yin karya wata rana ya tara shawa ya kira su gaba ɗaya ka tunan safa a zamanin su idan kana so ka isa da wani sako da kake so mai muhimmanci a gari ko to sai ka zo ka tunan safa ka ɗaga murya ya kira su ya ce ya su kadan haram ko ya ƙuresh ya kaza ta tare gaba ɗaya ya ce yanzu na ba ku na cin na hango mahara za su kawo mana hari ga san a bayan su sai kaza za su kogari za ku gaskata ni suka ce tabbas domin kai ba mu taɓa sanin kai mai karya ba ne ya ce mu to ni annabin Allah ne in yadda da ni kuma abin da zai biyo ba ne a tsaron gardani da su sai babban zaba don kuma mahaifinsa ba ko ya ce masa tabbar laka alihada jama'a tana mummunar kalma ne to da ke shi ka taɓa manzon Allah ba shi ka taɓa ba ka taɓa Allah ne sai Allah ya kwace faɗa ya ce tabbat ya da abi lahbin mutabba shi ba su ne ya faɗa ba wajen faɗa masa mahasso kuma ka faɗa masa abin da har abadin abu da shi ya ji ya sani kuma daga faɗan zuwa su ne zai sai da mun sani shi ko bai sai ku ba tun da ya san manzo Allah baya gariya yace tabbat yada abi lahabin ma agna an maluhu wa ma kasab sayasla naran za ta lahab ba shi kadai ba wa mura'atuhu hamad mahadi fi diniha hablum min masad ya ji ayar ya ji sura ya tabbatar zai mutu shiga wuta kuma haka ya gode saboda me ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi duk wanda ya faɗi magana mummuna game da shi to ya ɗauko birni ba ga muni ya taho bala'i wa kansa ne ko kuma raddi ko kar kuma raddi bar shi da Allah manzon Allah ko yin Allah ba a taɓa taɓa shi mun ya lafiya ba a taɓa yi duk wanda ya ji magana mummuna game da manzon Allah to har ya mutu ba di ba di ba haka Allah ya tsara shi kafirai masu zalincin kansu suna jayayya ne kawai da haroyin Allah amma sun san shi manzon Allah ne gaskiya ne bai taɓa yin ƙarya ba a tarihin rayuwarsa mutum ne mai amana da aka sun duka rabar annabtansa ne kawai saboda suna jayayya da haroyin Allah ba wai suna zargin shi karan kansa ba ne yasa Abu Sufyan kafin ya musulunta da sarkin Romawa ya tsaye su yace dan tambayar game da wannan annabin da fito a shi ko ya rika tambayar sa abubuwa yace kuma ko ku a bayan shi in ya mun ƙarya ku faɗa mu ya rika tambayar sana ba shi amsa duk da lokacin sai na kiyayya wa manzon Allah amma bai iya wa manzon Allah shi rubuta ƙarya ba saboda ya san duk abin da zai faɗa game da shi in ƙarya yayi su za su ƙarya ki mafi zaka dole ya faɗi gaskiya game da shi kuma ya sallama a gashi kuma Allah ya sa shi mara kan zai musulmi ya ce wa kana shaddun nasu tawabi'an shi manzo Allah fa dukkan mutane tawar wa abaduhum an likibar kuma ya fi dukkan mutane tattar girman kai lalla ya bayani a wancan hadisi muka fara karantawa aka tafi menene girman kai sai ce girman kai dabi'a ce guda shine rena mutane da kuma jin gaskiya shine kawai girman kai amma yanzu da kana so kai gayu kai ado kai tsafta ka sa kayan ka fes fes kullum kana kan yin tunani ba girman kai ba takalmi da kullum ai polish a goje kuma na soja yana kirli ba girman kai bane asali ma sunar manzon Allah ki saboda sahaba saka turare da manzon Allah yake ma duk inda ya wuce a duniya sai an san cewa ya wuce bayan asalin kanshin da Allah ya bar nashi na kalan kansa kuma yana amfani da turare mai kusan ko da ba daga cikin abin da ya fi so a duniya ya ce shi ne akwai turare a ciki ba ga shi turare su da manzon Allah a rika jin kana kanshi kullum wannan ba karamin suna karge ba Allah samu dace da haka ce girman kai shine rena mutane da kuma jin gaskiya ɗabi'a ce guda biyu duk wanda yake da ita ya tabbata cewa ba zai shiga aljanna za ka yi kana da ita sai ka daina ka rika jin cewa ka rena mutane kuma suka ce malamai suka ce shi kuma mai girman kai yana ganin mutane kaskantattu ko ƙanana ba sai musu magana ba suka ce a girman kai shine kamar mutum ne ya hau dogon bene dogon tsauni idan yana can sama yana hango mutane yan kanana kanana ko to su kusa hango shi ma ya gina har girman kai shi ya rena kowa kuma kowa rena shi domin duk mai girman kai ba a san shi za ka kowa a cikin mutane rena shi ba ya kaunar to gina har girman kai yana jin shi wani ne ya ba ya mutane magana in kamar magana ba ya kalle ka daga ba ka da kuɗi ba ka da mutane ba ka da matsayi kawai ka samu rai sai wani shara ya ɓata rai wadanda ɗabi'a ne na jahiliya waye kai me ya kai da gina ka zo da za a kare dan adam ya karshen sa mutuwa za su ko kai waye haka ne karshen rayuwar ne ne za ka mutu wanda suka dinga komai ma sai an yi su mutu sun mutu wani abin mamaki ma ba wani shekaru da yawa ba shekara talatin a yanzu sun rayu a garin yanzu sunan su ban ka faɗa samari ban sani ko ba gaba ne sunan sun ka faɗa sai ga mutum bai sani ba waye kuma wani wurin da aka san yana rawa da wani suna da ba wancan da yake ba lokacin da yake rayu wannan adam girman kai haramun ne kuma ibad ta dan wutan Allah kare mu da girman kai yace wa anani yamnu al-qiyamu lahu kama yakunu lil muluk shi manzo Allah yana hada sahabbai in ya zo guri ta yi saboda zuwa kamar da idan sarki ya shigo dole kuwa ta shigo kuna zaune sai ga sarki ya shigo dole me za ta tashi za a fada eh aka yi kusa kuna kotu kuna da zaune sarkare su bata su kotu su kuwa tashi to wannan ba musuluncin manzon Allah ba shi yana hana cewa in ya zo kuka kuwa tashi ina sunar manzon Allah haka saboda me nuna ladabin sa da biyayya sa da kuma me nuna cewa shi mutum mai tawazu baya so ya kai a wani matsayi tare da cewa kuma ya fi kuma ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam amma ya hana in ya zo guri a tashi za ka idan ka zo wuri kai babban malami ne to ka hana ɗaliban ka tashin ka zo ka kowa zuna inda yake kawai ka yi sallama kuma su amsa tashin ba yake yin sassa girma ka ba wani lokaci ma wanda ka tashi ɗin ba za ka su ake ba shi ne musu ake ba amma da za ta yi saboda dole za ta yi idan ka su mutum to ba shi wani girma ba yanzu ka tashi kai malami ne a sakandare su kana shigowa sai a ce wani ta tashi ya ce kowa ya tashi waye ka za ka rashin hankali ya zama ɗabi'a jahiliya ne sai kai ka hana ka ce a in na shigo zan yi sallama ko kuma kowa ya amsa shi ke ta kafa da su tarbiyya ta addinin musulunci na game da kuma dalilin mulki game da suke tashi masarakuna ana girma su shi ya hana amana wa kana ya'udul masakin daga cikin ɗabi'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana zuwa dubiyar mara lafiya wanda yake miskini mutum miskini amma da duba shi kuma da ɗauki manyan sahabbai saraka shi a je a duba mutum mun sha ji mun sha an sha karantar da mu mazala ya je a duba wani yaro yaro ne karami ba ya kuje kuma yaron ba musulmi ba amma yana aiki a gidan manzan Allah dan aike ne a gidan manzan Allah ya yi kuzala da gaishe ce ina wani ka ce bai da lafiya ya ta kuzo mu je mu duba shi kuzala ya zo ya duba shi da manyan sahabbai baban yaron ya yi mamaki ya ga yaya annabin duniya ya duba dan sa dan karami kuzala ya duba yaron ya ga cewa yaron ya zo gargara zai iya mutuwa da bin zuwa dan minti kadan sai ya ce masa ka ce la ilaha illallah mana ka yi imani da Allah yaron ya kalli manzon Allah ta sanama kuma ya kalli baban shi ya nan me ina tsoron baban shi to da ke Allah kaddara ba yaron sarauta sai baban ya ce a jib abal kasu ka amsa abin da baban kasu ya faɗa ta yi cewa bai yarda da manzon Allah ba amma to ɗan sake yarda ya karɓa abin da ya ba shi umarni sai yaron ya kalmar shahada kuma ya cika a shi ne to me ya da wannan ɗabi'u na manzon Allah da kyawun hali gashi ya duba gidan mai hudu duba wa ɗansa ƙarami da kirkana shugaba kana hoga a guri ka ga wani ba shi da lafiya an ta faɗa maka wai ka je duba shi maka daga kaskanci sai da ce to ba ina nan basa ko kuma wani ka je ka ce ina gaishe shi to ta yi dai amma ba kai kamata kamata ya kawai ganka a gidan shi sai ta mamaki a matsayin ka na wani ka zo gidan shi nan to ɗabi'ar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam wa yujalisu fuqara yana zama a cikin talakawa sallallahu alaihi wasallam yana zama a cikin talakawa ka san wani shi kullum ɗabi'unsa shi ne zama da masu kuɗi kuma abin da zai baka hakushi shi ba da kuɗi amma yaran talakawa kuma gidansa da yake rayuwa gidan da yake kwana inda yake rayuwa a cikin talakawa ne amma ya rena su wani ko sallama ba ya iya musu ga makotin sa bai da lafiya bai taba shiga ya duba shi ba amma na san gurin sa Allah duba ne yana karkarwa kuma ba sa ba shi kuma ba sai dai su ta ajin kan bakin jai kuma su baka tsamura ba da bai kai ya kai ba la yusbinu wala yusbinu in ka ga ya kira ka a waya to a kanka zai ya kira ka bare mama ka sallama ba wani haka da tabo ko kuma kana ina wai sallama ma kai an mutunta ka ai ka je ka yi kaza da kaza da kaza da kuma kana jin daɗi wai wani ne kira ka saboda kwaɗayi Allah ka tsare imanin manzala yana zuwa yana zama a cikin talakawa shi magana da su mai bukatar kuzuri da manzon Allah ya faɗa masa kuma ya kula shi sallallahu alaihi wasallam wa yujibu da'wat bil abdi yana kuma amsa ga yadda ta bawa bawa ya zo ce manzala ai za a gobe ina ganin ka zo gida ka ci abinci zala zai ce sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah gidana akwai gida ina so ka gidana kamar da addu'a kamar da sallah zai je saboda kyakkyawan halinsa kaga san yanzu wani idan aka bayar aibi na dauran aure in da kalli mai auren talaka ba za ku da wannan zuwa ba ya zuwa auren talaka kuma haka da kyau samu kudin da ake ba wa wanda ya aure ko ya auren da 'ya'yansa kamar da kalli mai auren da wani idan mutum ne mai karamin karfi ta ka bashi kuɗi mai kuɗi in mai kuɗi ne mai abun hannu kawai ka zaku tafa ka tafiyar ka ta haɗu ka ɗauko mun shi mana ba abin da ke wata alƙuran ka in ma ka bashi da shi ka ƙara mana da waki ne kyau dama shi a haɗe yake ko kuma ka ƙara ma mai karfi karfi amma ga talaka bawan Allah yana fama da rasu mutum ke ya aure da yarsa yau duk wanda ya aure da ƴa mace a wannan zaman da muke yau da kashi kuɗi ne mai yawa da yawa sai ya ci bashi to ka ga wani shiga wata gaba kuɗi ne kauri inda muna da hankali da muna yin abu dan Allah shi kuma ba kuɗi ne kauri sai da daɗin abu kaga ya fitar da fitar daga cikin bashin da ya ci na war da yasa ya ci bashin katifa ya ci bashin kaza kaza kaza kaza kaza ana bashi kuɗi dubu ɗari biyu ɗari an gima biki to kun ba shi kuɗi mai kauri kaga a wannan wuni ya bi ya samu kuɗin da ya biya kaga an rufa masa da ma ga an tare a gidan mai kaje da ga ana fita gidan mai mutane har wasu ruwa ake amma gidan talaka ya manta a makwacin nahi ma yau a kawar kasa mafi ya manta saboda akwai mutum ruwa ne a dare lokaci da kawai sai kusa da kusa Allah ka dare imana wannan labaya yin sallallahu alaihi wasallam wajen su fi asahadihi ta ahadihi yana zama a cikin sahabbansa kamar yadda kowa yake a cikin idan ka zo ba za ka iya bambanci wane ne annabi ba a cikin in dan saboda kayan jikinsa ne ko dan saboda gurin da ya zauna ba yanzu ka zo gurin majalisa ta manyan mutane a za ka iya gane waye can ma za ka kujerar da yake zama ta musamman na ba za ka gane in ka je gurin kamar yanzu an manyan masu in ka je birane za ka samu gun zaman su to kujera ɗaya ma yake ajiyewa kan kata ko biyu to ta ciya mace kujerar kaɗai duk sauran mutane suna kan akan kafin ya wani kasashen ya yawa ne to me zai baka ko wanda zai baka haushi wanda yake zuwa kasar yana da kuɗin da ya kai daga nawa ka rabin kuɗin ma kai da kuɗi amma tsabar kwaɗayi da haɗa madarin gungo da Allah kuma sai ya ji wurin shi yana zaune a kan babban kujera ko kuma ƙasa wai duk an kazo gurin mai ba su kowa da sai shi kaɗai ko ka je maka sokari mai rasu zaka kawai idi idi wai kai an an gazo a hatu kowa ta faɗi duk wannan takabiranci ne musamman irin su kanan muka jinda akwai da ba ba su hannu ma wasu masu kuɗi in ka ji gurin su da ba su hannu in ka ba su hannu ka kusa wani zai duka ta kai karfi tsada ba ko ga hannun ka zauna ce na dawo kenan ko ba yake nan ba domin da kada da ne ma ne kai da kuɗin ka Allah ya yi Allah ka tsare ki ba yace ina miki al aisha na na aisha ko uwar mu'minin radiyallahu anha za ta ba mu dabi'a da siffa na manzon Allah yadda yake rayuwa a cikin gidansa na daga cikin abin da Allah ya mata manzon Allah kadai a duniya banda su ba bai sani shine dabi'un manzon Allah da halayensa a cikin gida yanzu gidan ka koda ana shiga ko ko da yaushe ba gidan ka ana shiga akwai tam da kuma kowa wani yake shiga yanzu karfe 1 dare gida aka gida to waye waye ta dukkan sai iyalin na fasa an gane suke za su ba mu tuffa da dabi'a na manzon Allah da yadda yake rayuwa cikin gidansa ka ce ka da ka tuku na alahu sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance da kansa yake gyara takalmin sa takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka ko ya tsinke to da kai zai kama ya gyara kayan shi a'a da tiyayi za a goge zai ɗauki da sai ko shi kayan su ko da kayan shi me ya same shi da kai shi dai zai gyara takalminsa da kai shi saboda wannan abin shi ne da yake amfani da shi baya ɗaura ma waɗansu ɗawaini a kai shi tare da cewa fa in kai mara hidima ladan za ka samu ina ba an gane ba ko shi ba ya ɗaura ɗan adam wahala ya za ta shi mutane ko za ka samu in ka zauna kusa da shi sai ka gudu saboda yawan aikinsa akwai irin su kuma galibi mai yawan aiki za ka samu rubuci marubuci lokacin muna yara akwai mutum a angon da yau din da ganta yake aiki daga shi kawai haka ne da aiki aiki in ya tsada da ganta ta ji iri wani aiki ya tsaki sai ba za ka je mata gare yau ba ko ko ya baya wata ya yi kuri ta kwashin mu da ya zai da hanta mutum ya baki suke an dawo da shi ya biya ya kudi za ba kuma ba ya kuma daga nan yi sai kuri da kara ki Allah so to zalla baya yana gyara kalmunsa da kansa yace wa yabi ko ya kai mu sabo yana dinki tufafinsa da kai rigarsa wani kuri ya barke kan dinki ya ware ko ya ne sai ya kurti rigarsa da hannun shi mai albarka sai inda kai shi a zamanin su ba cikin dinki bane ai ko zare da allura sai sa zare da allura ta inda kai shi sallallahu alaihi wasallam na fata an gane wa ya mulu fi yadihi kamar ya mulu ahadukum fi baiti kace ka yana yin aiki da hannayensa duk wani abu da dan adam zai yi aiki a cikin gidansa da aikin gida to manzo Allah yana yi a cikin gidansa na fata an gane yanzu ko anan idan kana harkar dawa zaka ji ko da jira ka kin sun aure wurin ya aure mace da kasan sarki haka yake daukar kansa wai komai ma na duniyar nan cikin gidan ne ta masa an taba kawo da ke kuma da kuri wai me matsalar wai ba ta daura min gidan sauro gidan sauro to kai dan kuturu ne me yasa ne ka to shekarun kima nan daga barka duniya ko fa kai ko na kace ba daura gidan sauro kuma sai to zuwa ka ta kafin ka aure ta wa yake daura ma kace shi ne to zan ki daura raguwa na kai ce da Allah ka daina irin wannan abu wani abun kunya ne ma to yanzu wani a gida fashi komai mata yanzu mata yasa mata tana aikin ta ba tana uzurin ta ba yana zaune fa gashi nan ga kofi a ɗan nan wai ta ɗauko ya sai kwalla mata iri ina kawai kande yi kwamin kofin nan shi ce shi ce wani kansa ai babu ajima ba ajima ai ai kanta wani abu ma da ya kamata ma tama ko daga kayi ai ka fi daraja ta fi daɗin haka ma ai ina fata an gane a ga take cewa yana yin aiki da hannayensa masu albarka kamar da kowane ɗayan ko yake aiki a gidansa ɗakin ka ne wata rana to ka ga to kana harka ka da kanka ba shikenan ba ya ci a ya kike yaranta to ɗakin ki ne ko ɗaki na a na ɗakin ya ci ai ba damuwa ko wai a kai mun ruwa zan yi wanka haka kuturu ne kai ba da tafi da kanshi ga yana na shan nono ga wani an goye shi ga wani yana yana tsazzaƙi yana masa fita kai kuma ka ta masifa ya fi cikin mun ruwa ba to kifa ya sosai ne ita kaɗai ta yi shara ta yi wanke wanke ta ɗaura abinci tana kula da ɗanka tana wane ne kuma ta kai ma ruwa ta sa hawa ne ana yi bai ko ya kamata abu da yawa kai ma kana saka kanka a ciki manzo Allah na kai matansa hatta aikin gida sallallahu alaihi wasallam yana taya su aikin gida to ga dai kai ma saka koya ka rinka yi ina fata an gane abu da ya dauke mata sai ka ce a nemo almajiri ko ya zo ya mata aiki a bashi kuɗi ko a bashi abinci a gara ya mata aiki yi mata shara an yi wanke wanke tana biyan su ko a nemo wata dattijuwa tana muku wanke wanke da wanki da wa- an rage mata wani abu sai Allah ƙara ma Allah domin ka'idar Allah shine in ka ce usaya wa bayinsa shi kuma suka tausayi da jinƙai zai ƙara maka ne alkhairi akan alkhairi Allah ta mu dace ta ce kai wa kana basharan min al-bashar ta ce ai manzon Allah dabi'unsa da halayensa yana yin su ne irin na mutane da kuka sani da kowa yake mu'amala da abubuwa da ya shafi ay- ayyuk- ayyukansa manzon Allah haka yake yi manzon Allah mutum ne wanda yafi kowa daraja amma duk abin da dan adam yake na mu'amalarsa ka wanke rigarka ne eh, menene ɗinkin kaza ne sha- goge takalminka ne da wa duk haka yake kansa da kansa ko ɗauko mataji ya tada kansa duba madubinsa ya yi kaza ya yi kaza haka yake da kansa amma wani komai shi sarki ne shi sai an masa shi ta ce yi fuli sarrafu da kansa yake tsaftace yake gyara rigarsa ko kuma kayansa a duba nan in an ga wani abu a cire gunda ya barke a gyara gunda yake da matsala a cire abin ga wani abu ya taba ko sai ɗauko na wankewa ne a wanke na cirewa ne a cire yagewa ya ɗinke kayan shi amma wani komai da ka sani fa komai fa sai ta shi mata sai ta masa kamar da ɗauko ta baiwa kawai ta musamman na gudaɗi ta ce wa ya halimu shatahu da hannayen da ke tatsar akuyar sai sha nonanta a ga ba zuwa da ya ce a taɓa nonon sha ba a manzala bayan haka sai tashi da kansa ɗauko akuyar ya riƙe ta ta nono da hannayensa mai albarka ya sha ya ba wani ma ya sha baka taimaki yalinka ba kamar yanzu kai da ka shigo gida tana ta buga aiki ka san wanda ruwa yake aiki sai da ka ɗauko ruwa ga aga kana ta ruwa ya baka tsara ka baka wata "Ah, na sha na gode baka karki da abinda ba na ƙara ba kama ne ruwa sanguri hakin shi ya haɗa rai ya tufuni ya ɓata rai eh kawai rika danna masa kila a kawo ruwa zan sha idan ka ɗauka ka hasa idan ka ɗauka ka sha mana yanzu ka yi sabon aure amarya ce ba ta da komai a duniya sai kai ta sani za ta ma komai da ka sani in tana abin da marmari da so da ƙauna babu gajiya to yanzu an aifa ɗa ɗaya kula da ɗan an zuba mata hankali yanzu tana nan ba a yi aune ba kan yaron ya fara motsawa ciki ya ƙara shiga ba ka ake bai kun yi ka kenan ga amai ga ciki ga goyo kuma ga masifar ta kuma dai ciki mace ƙa'ida ta hure tana tsanar mijinta mace ba gane mace haka ne ka tambayi mai mata ka hala labari in ta samu juna ta tana tsanar ka ai kai ne ke ɗora mata masifin ƙaji ko ba ce eh motsi kaɗan ta kwara amai ba haka ba ne ta zuka ta tsada kanta gaba ɗaya sai ta fara jin haushinka wa ya kawo mata wannan masifar kai ne in ba kai rana shi ba lokacin shawaran kai zai mutu ina suka ce masana to a wani sassin sai ka tausiya mata ka fiye da kake mata a baya ka nuna mata kulawa da kike sha'awa yau akwai daɗi wannan kalmar ko da ba za ka saya ba fa me ranki yake so yau saboda take wani shi'umi ne ko ta ce maka kai ni ba na rasa tuno komai ma hadda za ka iya maka ka wallahi ta ce wallahi ni na rasa ma tuno me nake so to ba wata masa go'a bane fa da suka take wallahi har su ne sai ga so ta ci to kin ga da ke wannan kudin a hannun ki in kin tuno ko me ki siya ba ku dadi ba to za ta manta da kai ta ce cewa kana kaunarta kana tare da ita amma wani tunda da tana shara tana koga tayi yanzu ta samu wannan mutuwar jiki tsartar da yawo yawan amai tsadar abubuwa to shi ma ya zo kanata wai ta fiye amai da yawa Kuka tana yi ne? Ta ba ta yi, sai ka tausaya mata. Na ba ta gane, to haka ake. Za ka ji manzo Allah yana taɓar nonon dabbarsa a kuyar shi da hannunsa, wa ya fi mu nafsahu, kai a takaice dai yana yi wa kansa hidima ta shafe shi. Na ba ta gane, in kayan sayi da ci, da kayan sai cire wanda kayan shi. Yana so wani guya yaki a kayansa sai ya ɗinke kayan shi, takalminsa ne ya kura zai goje kayan shi. a tsinke wayi zai tsinke kayan zai gyara kayan da hannunsa sallallahu alaihi wasallam yana bukatar sha nono a kuyarsa sai dai da kansa kama ta tsaya zuba sha kansa wuce ka shigo gida in zan da take ita ga randa nan ga mai sanyi gaba da zuba ka sani ba to me ka jiran kama ka kawai kana zaka kawai ka kaɗe kofi ya ka a to kuma me ba hannun sha ba da mu ai sarki da mu da ta cewa eh kai mai saukin hali ne na biyu a lokacin tana fama ne da ta dafa tuwo an yi dare an kawo gawayin danyi ana yi an kawo itacen ma ya ƙi ruwa ko an yi dole kayan da zuwa kan kayan ba kuma ta ya ƙure ya kuma kayan kayan mun kalle kai an kama ruwa kasa ba da laifi ba ne a kama ɗin kasa da dai ne amma in har ba a kawon ba ka sha kayan da wuce wurin ɗauka in firiji ne kuma kawai ka buɗe ka ɗauka a ya ka harke da abu da ba na ƙalaba Allah ya miki albarka kala kanta a gano ma a rasa gane kai me yake bata maka rai siyasar zama da mace shine da rasa gane kai me yake bata maka rai kafin morewa inda sama yake bata maka da ka shiga uku ka shiga uku wallahi za kuma sa wanda ka samu matsala ai in ta gane me yake bata maka rai ba to ka shiga uku dan da ka bata mata ta ma yake wani wannan abu dan ta rama eh ba ba ta so ba to sai ayi in so ka mutuma da ba a rufe gane kai mai kwata maka da haka shi kenan ka ka hutawa yawwa kai kawai kai ko a jikinka ba shi kenan ba Allah za mu dace ya ce wa kana aufan nasu bil uhud shi manzon Allah fa dukkan mutane cika alƙawari to a shi ka alƙawarin ba ya fi dukkan mutane cika alƙawari in ya ce ma eh ka zo za ka samu don ka zo za ka samu in ya ce maka ka je sai gobe goben ka zo akwai na fata an gane kuma ne daga cikin alamu na imani amma ka san cewa abu kaza babu ba za a samu ba ko kuma ba za ka bada ba amma ka ce to ba da zan duba kai ya fa kace ga sai me za ka duba to amma mutane su kuma zama tsawon sama da wannan shagantakar wai idan ka ce musu a'a babu ba zai samu ba ta ce wai shi ya fi tsorin hali shi bu zai rice maka wai kawai maka babu a cikin zai ce ma zai ce maka akwai kuma alhalin ya san babu zai ce maka zai baka kuma ya san ba zai baka ba to amma yanzu zai ce maka a karka damu gobe ka dawo kuma ya san ba zai tafi da matar gobe ya sani fa ya ce ma gobe karfe tara ka boka kana zuwa ta maka kai ka kira wayarsa oga tara yana ta ai muna da ci dan tafi da matar ne bari yana dawo kuma ya san ba zai dawo gobe ka rika jele ka har ka gaji ba ka watsar da sha'ani to wannan shine mutunci mun taɓa zuwa gwandan sai na taɓa ku labari akan wani abu aka taimaka shiga a ji a yi su ya tsara mana bayani ni kam na yadda wallahi dan ban iya harkar siyasa ban san kanta ba gaskiya ya faɗi wallahi na yadda dan za ta aiga ya bin ne faɗa ka kai ina faɗa ka kai ko tusa ce haka saka ta to bare ga ma wannan da kake gani abu ɗin zai faɗa ma a duniya ka yadda shi ma kuma dan ka sani ne in ce me ce maka Allah ɗaya ne to kawai ne amma duk abin da ya faɗa ma ƙarya yake ni ce waran aka ce to ba duka gani kuma hakan aka yi wallahi duk abin da faɗin ba a yi ba to na mutum ya shiga uku kowa ma da kai munafiki ne a sosai sosai kuwa wallahi na yi mamaki sosai to Allah ka tsare imanin ya ce ina miki eh wa ausalahu min rahimi kuma ya fi dukkan mutane sada zumunci sallallahu alaihi wasallam na daga cikin siffa da ɗabi'u mai kyau da Allah ke gode mai yin su ta da zumunci ka kai wa ɗan'uwanka ziyara in na ziyara ne yana buƙatar taimako ka ba shi kuɗi don wani zumuncin ba zuwa ko shi kaɗai yake buƙata ba ka ba shi abin da yake so na wani kuɗi da ka fi shi arziki ka fi shi kuɗi sai ka taimaka masa da kuɗi ka yi zumunci a ko yana zaman sa a garin da yake ka kira shi a waya ku gesa tura mun akawun nan ba ɗinka ko ba ka bane sai ka tura masa dan wani abu da Allah hore maka zumunci ne kuwa san mai zumunci ne na daga cikin abin da Allah yake ajiyewa kan siradi shine da zumunci da kuma amana duk mai hawa siradi kuma dole su kuwa ya hau ba zai wuce ba sai in yana da furi tsakanin shi da zumunci sai in yana da furi tsakanin shi da amana duk suna nan ajiyafin siradi ɗaya a hagu ɗaya a dama duk mai cin amana in ya zo wucewa ina za ta ce ya haifar da ihi amana ya Allah ban yadda wane wuce ba saboda ya ci amana ya ta gulla fi jahannam in ya ci kare zumunci baya zumunta shi ma da wuce shaƙi ce ya Allah ban yadda wane wuce ba dan yi bai baya zumunci sai a gulla fi jahannam ba ga bala'i ya ce mutane isa amana da zumunta ɗabi'ar mutumin kirki duk mutum ya zauna lafiya a duniya ya samu nagarta a yalwar arziki da kwanciyar rai da rashin masifu a cikin zuri'a da bala'in duniya to ya zama mai sada zumunci suka ce bisa zumunci waɗanda suka yanke alaƙa da kai suka ma mugunta kana yaro to kai kuma kula su a yanzu karka ce kai wannan mutumin ai mugu ne ya ce amana ya mun a to ai abin ya wuce ku zamar aniyar ko ba shikenan ba ka je ku gaisa da shi ka kai mai ziyara kamar insani ka shiga gidan shi ka ba ayansa alheri ko ya fita baya na lafiya ai kawuwa da ne ya zo ai wani ya zo ɗazu ba ka nan mulla ya ku gaggaisa har ya ba wa yara kaza ya ji daɗi a ransa in ma tuno ai ya gani ya yi abin za a yi in ma mai da ke dai ya kanura masa da kamanta wannan abu to yanzu kuma da mai da ke mai daraja mai kima a gurin musamman mutum ka kai mazara ai da inda yake jihar sama daidai ba wani abu da zai iya yi ya kai a lokacin ina zaman su kai sallama waye a ai wani yi wani da a gidan nan to wallahi na zo mu gaisa ne kawai ku gaisa a yi hira a yi waye ga 'yan yara ga matansa ga waye ko matar shi za ka fita musu ga wannan abu dan ba su insani sai a daɗi zumunci suka ga ɗauri to zumunta abu ne mai muhimmanci musamman haka ga cin Allah ka wayan nan ko a waya ka kira mutum ai kai zumuncin ai ku gaisa da shi to Allah ba mu iko ne Allah ya fi kowa sada zumunci sallallahu alaihi wasallam wa azamahum shafaqatan wa ra'afatan wa rahmatan lin-nas ya fi dukkan mutane tausayi da jin kai wa ɗan adam yasa manzo Allah faɗa a wata Allah faɗa yake yabo manzo Allah cewa bil mu'minina raufun rahim ya fi dukkan mutane tausayawa mutane da jin kan mutane da musu sauki a rayuwarsu manzo Allah mai saukin hali ne mai tausayawa ne baya gallaza mutane yayi hadisai masu tarin yawa yace ya ubangiji Allah duk wanda ya jagoranci al'umma ta yarawar shugaba a wani abu a gida a matsayinka na miji kai ne shugaba a gidan da matarka ko matanka da 'ya'yanka kai ne shugabansu ita to ya Allah duk wanda ya zagwalci al'ummata in ya tausaya musu ya musu sauki ya Allah ka tausaya mar kamar sauki ya Allah in ya cutar da su ya gallaza musu ya ubangiji Allah ka gallaza masa kana ga waɗansu suna shiga kangin rayuwa abubuwa su tarke musu tausaya ya za mu fita to galibi waɗansu ko ba su ba bane shi to yana cutar da matarsa da ayansa saboda wancan addu'a ta manzon Allah matar ka ba ruwa manzon Allah bace ayan ka ba to ka in ka gallaza musu ba ga addu'a manzon Allah ya kai ma Allah ya gallaza maka ya tauye arzikinka akwai bala'in da ya kai wannan tawaye gari hatta riga saka sai wani kunce ya kunce ya baka ita saboda bakin halinka ai ka shiga uku a duniya na wata an gane musamman haƙƙin iyali da ta gari ba ƙaramin amana ba ce Allah ka tsare imanin ya ce wa saman nasu ishirar ya fi dukkan mutane kyakkyawar mu'amala da iyalinsu ya laka cewa wa ashiru kunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da iyalanku matanku bil ma'ruf ba za ki cewa khairukum khairukum li ahli mafi alkhairi a cikin ku wanda yafi kowa kyautata wa iyalinsa in kai son sanin mutumin kirki to ka je ka tambayi iyalin shi matan shi da ƴaƴansa yana tausaya musu yana musu ɗabi abu na addini wani kawai daɗi yake nuna musu babu addini to bai tausaya musu ba saboda ya gina su ne su shiga wuta ta fata kuna ganewa abin da gano shine a'a ba wai ka ta kawo musu kayan daɗi kuma ka ta kashe ba a'a akwai tarbiyya ta addini akwai kyakkyawar mu'amala akwai maganganu tsakaninka da iyalinka na mutuntawa ba maganar matar gafa ko ɗanka in ya kai munzalin wasu shekaru to ai ya kamata ce mu'amala ku da shi magana ce mai daɗi idan ka ji ka a ranka cewa kai kana mutunta kana girmama shi ɗanka ne ba ko ka san wani kazo kai shi babanka ne yanzu kana zo ta nimu to kai ko ko kai zo nan wai kai da ya yi ka ne ba wa kai kada ka kai babu mutuntawa ba a yi an baka kima so ba haka ake so ba ka mutunta musamman ita matar ta ka kalla ko akwai kalamu na jin daɗi suka ce masana ɗabi'ar ɗaya mace ba abin da yake cinye ɗaya mace ta sallama wa namiji ɗari bisa ɗari kamar kyakkyawan magana tana saurin kai zuciyar mace ta magana yanzu da kina da ma'ana sosai ka iya zance ka iya magana za ka mace ta duk yau mutum ka ce kawai ta in baki ba sai da ta mutu don aka yi ba da kuɗi fa ba da komai amma ya yi jawabi ya ƙi kwantar mata da hankali ya ke tauraro zinariya ya ke ruhi raina to da Allah ya yi halin ne ta iya magana mai daɗi to yana sa iyalinka su rinka jin ta ceci idan baka gida in kuma kana gida kowa da ke ne saboda akwai kalamai masu mutuntawa ko an maka wani alheri ka nuna godiyarka ka ji daɗi kana zuwa kana zafin nan sai ka samu an haɗa wani soko mai sanyi an sa kankara kai da kasa baka da firiji a gidan an ka soko mai sanyi da kankara mai daɗin sha sai a baka ne wannan kace a sha dai ka ji a sa ma a dan a zuba a kofi kai sifir ka ji daɗi ai kana ya saka ji ka ce ka masha Allah ko jazakillahu khairan eh to ana ga kamata ka faɗa mata duk kalmar so din mai amma da kake neman ta kana zance ne ba a faɗa ai ta tura wasiƙa ya ke rabin ido na wasu su faɗa abubuwa da ƙarya ne ba sama yanzu an ɗaura masa aure ya aure ta yanzu shi kenan ya ta buredi ya ya gale da ai haka suke ɗauka maza a kare da ta kawai kushewa ne da harazin haka kawai zan laga fara kaza ka ta shirya maka abinci in zaka ci abincin sai ka zama na musamman kana danna lokacin masha Allah wannan girkin ko wannan girkin wannan ko an yi baki ne a gidan an yi baki ne halaka ce kamar ya to ana girki ne wani special girki a kai an yake take dafa wannan makwa har kan haka ba yau ta dun daɗi a ranta ka yaba abincinta ta iya miya ta iya abinci ko amma mugun na garin ya zo ta shirya mara bita zai gane kawai ya suɗa hannu ya tashi tas ko ba zai godiya ba ko ba zai yaba ba kai fuska zai kuma ya zaɓi fara ba sai yaran da kuma ka samu akasi ya dawo an yi miyar tsararo an yi ton ya yi kulli-kulli kuma ya yi ruwa kuma da zafi kuma yana jin yunwa ya sa hannu ya sai da kyar ya yi kokari ya ɗauko ya sa da kulli a hannunsa daga nuni mu mu cikin ba nasa wani zai wuce wannan ba ɗabiyar mutanen kirki ba ana son ka mai godiya ka duba da Allah da girman da matsayinsa amma ce la in shakartum da azizun lahu shi ba ya bukata ka gode masa ba ba in ka gode Allah daɗi Allah da ji ka taimake shi amma kan da ka taimaka sai ƙara maka ni'ima to Allah ce in ya ma ni'ima ka gode zai ƙara maka to kuma dan adam zai ma alheri ka gode masa kuma ya kusa kuma ka zage shi cikin tsinsa ya zo komai bai yi ba a gida ya dawo ga yunwa ga gajiya ga waye yana zuwa gida ba a yi shara ba ba a gama abinci ba hayaki ya kirrake gara mata kuka ke ɗauki bala'i kin ya yi naki ta bala'i ƴaƴanta da ke to ƴaƴanta to ya ba ta ƴaƴa ita kawai da ka tare ƴaƴa ce ita yi amma ba ba ya saka kai ne ƴaƴan ki ki kula shi mun duk duk da mai da masu baya tausaya mata sonin ba ɗabi'ar mutanen jiki ba ce manzala ya fi kowa kyakkyawar mu'amala da zamantakewa da iyalinsa sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'ar manzo Allah fa har suna yin wasa da matansa a launa a yi hira da matansa a wata rana ma a yi tsere na fata an gane hadisi ya tabbata karara sun yi tsere san da yana na Aisha ko to daga nan zuwa bakin kofar da riga wani zuwa daga gan sai ya tsaya ta wuce shi ya ta murna bayan wata rana za a ƙara kuma sai wuce ta ya ta ɗan je ce a ni abin damuwa ni ma na rama yanzu an yi min one one kaga hikiyar mu ya ta wuce na fata an gane sallallahu alaihi wasallam to in mata matar ka ce ai ba wani a duniya da yake rufa maka asiri wani matar ka babu aka ba da labarin ba da gwarzo wani sarki ne dabberi a zamanin daular ya hausawan baya kafin zai sau dan hodiyo sarki ne ake tsoronsa mayaƙi ne mai ƙarfin mulki ne wata rana a za a idi na sanar zahiriyarsu sai buɗe irin tagar saman nan ya ce mata suke zo gimbiya wance leƙa ta ga dakaru a kan dawaki an shaɗa mara kowa ana jiran ma ya fito sarki ita dukkanin fari ake jira a fito amma ke ina mun gardama a lokaci ya ce buɗa da ke waye ya ce ta ce a yi rari ko ta ce ai dukkan su suna ganin ka ne da alkyabba da launi ko shi wani da babban riga in ka isa ka je gurinsu ka ka zo ka je da daddare gurina ya ce a Allah ba ki haƙuri ta ce mu tafi to zai ko ba ka bane so matarka ka mutunta ta ka zama abokiyar wasa da dariyanka dan ba abin da ya saka a tsakanin mata da miji ku yi dariya ku je kiɗi shi ne rayuwar ma gaba ɗaya a tafa ko ba tafa ba to haka shi da abin da ya kamata wa adaban ya fi dukkan mutane kyakkyawan ɗabi'u da ladabi ya ce wa musallasu khalqan ya fi dukkan mutane kyawun halitta ya fi kowa kyau da diri da komai da komai sallallahu alaihi wasallam ko wa abadan nasu yasul akalat ya fi dukkan mutane nisantar munanan ɗabi'u duk halayen manzala kyawawa ne babu ɗabi'a ƙwaya ɗaya ta manzan Allah mara kyau duk duniya ba taɓa samun wani mutum da Allah ya gyara mar komansa ba in ba manzon Allah sallallahu sallama ba ba su da makusa ko ƙwaya ɗaya a komai da komansa duk ɗabi'unsa kawai kan manzon cika kuri sallallahu alaihi wasallam lam nakun fahishan shi manzon Allah ba mai alfasha bane alfasha shine faɗan maganganu kamar na batsa ko zage-zage da sauransu wala mutafahishan kuma shi ba mai yaɗa maganganun fasadi bane kaga za yanzu a yanzu za ka samu wani shi a karan kansa ka tana mu'amala ba za ka dinga ganin banza a bakinsa ba amma da kana hawa pejinsa a facebook za ka duk wani abu za a yi na asha yana share ko yana like yana kai watsa barna a duniya ina fata an gane ba mutu fahishin kenan ba duk manzala baya yi shi a karan kansa baya yi ko baya yada ire-iren duk abu da yake na asha sallallahu alaihi wasallam yace wala la'anan shi ba mai zagi da tsine mutane bane Allah ya hadisi cewa baya daga cikin siffar mumini zagi yawan la'anta ba sai bayan mumini ba ce Allah tsinewa ne Allah wada ba a yi saboda ai mun taɓa karantawa ko ana halin bulaguro ko an je yaƙi ne ko an je wani aikin hajji ne ana dawowa sai mun ji wata wata mata wata murya tana tsinewa raƙumi ta ce Allah ya tsine raƙumin nan sai mun tsaya ce wane ne ya ce kaza aka ce ai wanta ce al'ummar nata yana yin tutsu ne ya ki tafiya da ya kamata ran ta kwata tsine mace ta turkin ga sauƙe kayan ki da take gaba ɗaya iyo da take masa ta riga ta kama shi ta ban mace ina ganin al'ummar da shiga da shi kadai ya kama hanya saboda ta tsine mar kuma ya kama shi to ba ɗabi'ar mumini ba ce kana kan mashin yayi to kai da baka siya mai kyau ba ko kuma ka ɗaga ka gyara fulojinka ka ɗaga gyara kaza sai ya ƙiƙi saki yi kaza ya kaza sai ka Allah tsine mashin din nan to ka shiga uku to kana kan tsinan ne na ba ta haka ka shiga bala'i to ba ba ɗibar mumini ba ta tsini wa abubuwa ba a san tsinuwa tsarin maguzawa ne ba za ka ce bahaushe ba maguji me bahaushe ai yare ne kuma kuma mutane kirki a ciki amma ba maguji shi ne mutumin da bahaushe ne ba da addini duk mai addini a wani wanda tsinuwa ba da zanga-zanga ko a zamanin da haka sau misali ɗan kwanaki kaɗan muna yara in aka ji ayyar gasa kai kai kai ɗan maguzawa haka ake cewa lokaci ai hausa wannan an wani sai muka biyar ba hausa ba hausa a lokacin bayan zagi yana sai maka me kwal ubanka dan me kwal ubanka ko kuma ka zama zakar ubanka ba ta maka gidanka duka shine iya zagin da ake a lokacin muna yara ba za ka ji an yi ashariya ta mutar abu mummuna ba irin ne ba a yi amma yanzu uba ne zai ɗura wa ɗansa da ya haifa a shariyar kaga ai sabawa da masifa ne eh to ai baban ne ke yawan yi a gidan kuma suka saba ai ne matsar ai kuma sun saba sai ta dura dan a gaban kawai ta dura masa ayar Allah kiyaye Allah kare wala sakan fil aswaqi kuma shi ba mai daga murya a kasuwa bane yana harguwa da labaru da surutu Allah ya na rigicewa daga cikin waɗanda Allah yake fushi da su akwai mai ɗaga murya a kasuwa yana maganganu marasa amfani kuma a cikin kasuwa akwai su ba yanzu wani ne ma neman abincinsa yanzu wani ta ihu kuma yana faɗa abubuwa na batsa wai ne yake saidawa wai maganin ƙarfin maza kaji wallahi shi an mai da bahaushe kamar wani ɗan taure ba shi da abin yin hijima'i a duniya Allah abin akwai haushi a ciki in kana zuwa facebook da sauran wasu abubuwa daga duk shafukan na cikiyanci na maganar jima'i jima'i ya yi yawa a ciki to kai bahaushe ba ka da manufa ya jima'i kawai ba ta da aiki kai sai wannan a san da ake magana yaya za a fidda al'umma cikin kangin rayuwa talauci ya addabe ka ga kuma arziki ya ka baka sani ba to ya laka tsarin me za a yi a fitar da ƴaƴan da ka haifa yadda ka sha wahala ka sha ko ba shi bane me za ka yi ka inganta sana da kai kanta yanzu a'a shi kawai magana in aka sha kaza maganin ka kullum kullum kullum kullum kawai ku jima'i ba ku da shi to me karen dan taure ma bayan ka hira yawa cinye shi ko shirme to kai haka zaka zama kenan baka da wani fara rayuwarka to wani wani shine sana'a a duniya wai ku ci mutane baya jin kunyar kowa ya ta batsa ya daga murya to wannan dabi'a ta da Allah baya son yayin ta Allah ka tsare imanin kun ba hasali ma ba a san yawan surutu ko kana cin kasuwanci kana matsa maganganun ka akwai kiyayewa a ciki amma sun ga gasa da kasan ana wani yaki wai da hira ake sai Allah ba gidi tsare imani ya ce wala ya jiri bi sayyata sayyata shi manzan Allah baya rama mugunta da muguntar da aka masa in ka masa mummunan abu to shi ba zai rama da mummunan abu ba sai rama da kyakkyawa wannan siffar da kake ganin ta ba kwa bane ke yin ta jiya ko shi kaji na ina jin kissar wani ga cikin magabata a bakin wani malami da yake faɗa sai abin da bani mamaki ya zo babban mutum ne alƙali a garin shi sai aka kawo ƙara shari'ar waɗansu mutum a wani mutum an kama shi da hukunci ya kashe wani da aka bai bincike eh ya kashe wannan amma ba ta san ganganci bane to har tunda ba da ganganci bane akwai damar a karɓi jiya sai ce ‘yan wato za ku haƙuri ku karɓi diya suka ce eh sun yadda sai shi a karan kansa ya ɗauki kuɗin ya bayar diya ya alƙalin ko bayan ya gama biya sai ɗauko wani kuɗi kuma sai ba wannan mutumin da ya kisa kisa ga haika zai jari tashi sai mutane suka ta mamakin irin hukuncin da ya to kusa ga hakuri to aka rama kallahu wannan hukuncin naka ya zanka zaka da shi eh abin da ya faru shine kun ganin nan eh to ido na ba kuna gani guda biyu ne to wannan ɗayan in ji ce ce baya gani babu wanda shi ne a duniya daga ni sai ni kawai sai yace wannan idan na baya gani kuma sun nufa daga ta wannan mutumin shi ne taɓa mari na idan na ya ɗauke wuta yace lokacin yana matashi yana zuwa makaranta yana nazarin karatunsa a gefe sai ga an sauke mutumin da ka tarin kaya yace kai yaro zo kai da ko yace masa ni ba na ni ba dan da ko bane a ga ba ni matsala bane ai to mutum ne mai kaushin hali ya zai ce wata ba dan dogo bane kawai ne ce kaura marmari yace yana mare na ta ni dukkan ya ga wani wuta ido na daga nan idan hidda daga ni ban ga kwa ba na yi dunya har na warke to yanzu ina ganin shi na tuno sai wani da yake mun to yau ka samu damar rama bala'i da wannan mutumin ne ba ko ba shi bane kuma ga shi babban maliki kin yi mun da ke san yanzu da ya shiga ko yanzu lauya alƙali ne wani mugun rubutu aka ta shiga uku kuma duk duniya ne an kashe kawai ka san sa don ɗabi'a na mugunta ko lauya ko alƙali na gida ma in yi wani turanci irin nasu na harkar shari'a ya rubuta kan kasu laka shiga uku ba a filkin sai dai kawai a barwa Allah Allah tsare mu ita to sai wani abu to ai na samu damar rama wannan abin da ya mu to kuma sai Allah ya kimsa min wani fiki da cewa me zai hana na yafe mar na mummunar na mar kyakkyawan dabi'a daga sai na biya masa diya kuma na bashi ma jari kuma na sallame shi saboda in kyautata bayan shi ya muna namu to haka na tsigar ba kwa ke yin sai wanda Allah ya zaba ina fata an gane to wani dabi'ar manzon Allah ce su ya sunna mai karfin da mutane ba sa iya eh arzalu ko arzalu humur rizalu gaskiya ne to wannan shi ne to shi manzon Allah baya rama mummunan abin da kamar da mummunan ai mun faɗa nan aiko yana zaune wani mutumin kawai zo yake shaƙe wuyansa ya ci kwalarsa ya faɗa masa mummunan magana akan kuɗi da ya isa ba ya mai tilmadi aka to su tsakani a ɗaya kuɗi a bashi aka ɗaya kuma aka bashi ya isa ka ce ya yi ta ƙara ma ya yi gurbiya da ya ce zo mana ai ga shi har ka ji min ciwo bari ne in rama ai kai ba ka rama mummunan abu da mummuna ka ga ya san mummuna masa fara da ta ka an yace maka to wannan shine manzon Allah a masa mummunan abu sai ya haɗe kuma sai ya kai maka ba haka ba ya ma kyauta ma sallallahu alaihi wasallam yace walakin ya afu shi manzon Allah afuwa yake yi wa yasa kuma sai ya mance abin har abada ba zai taɓa nuna maka ta kamar kuskure ba ka san ya fiya daban mun ci abin daban wani sai ce maka isa da naga wani tana tuno abin da ya mun na kasa to ga ba a yi isfa ba ke ga ba a kawo da kai ba da shi mazala bayan haka eh za mu tsaya anan ko to babu laifi sai mu tsaya anan tambaya ce kuma addu'a akan mu to karanta masa tunda kan karanta ne yace a masa na'am na'am subhanallah Hmm. subhanallah wa dan uwa ne ya aiko daga cikin wasu abokanan mu kenan ko kace da na zuwa makarantar nan kusan duk ko da yaushe yanzu ya gina zuwa makarantar kuma ko muna tabarbace ina so a masa addu'a Allah ya yi masa to na farko muna masa addu'a Allah ya yi masa yace ba ma wannan ba duk lamarin da tabarbace to kuma sai dai mu masa halar bayani cewa shi addinin musulunci na manzon Allah ba addu'a kada yake in ka yi addu'a kuma sai ka yi aiki da sai kalli kansa me yake yi da sabo a daga cikin abin da ke dazo ubangiji ya furta mutum ya bar mar komai shi a kansa babu taimakon Allah shine yin sabo ina fata an gane to sai tsaya ya duba me yake da sabo Imam Shafi'i Allah mar rahama wata da yake cewa ya kai babban malamin sa kuka to a farkin nan ba iya ba iya yin hadda in yi ya tafi sai ka sai hadda a ɗabi'ar da Allah ya masa kuma in ya ɗauko littafin yanzu kamar wannan in ya buɗe shafi biyun nan a kawai zai kalle su gaba ɗaya ya hada lokaci ɗaya haka Allah ya yi su hadda kaifin hadda to sai ya gari ko baya iya hadda sai ya kai wa malamin waki'u kukansa ya ce masa ne ta kautu ila waki'in bi su'i hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi ya ce akramaka Allah fannan nan ba na iya hadda ya ce to abu ɗaya ne ba ta baka je karatun karatu ba ya ce ka daina sabo da saboda ai shi ilimi din haske ne da Allah ke bawa bayinsa kuma shi Allah haskensa baya ba masu yin sako zaka saka duba ayyukan da kake aikatawa menene kake yi na sako idan baka gano ba to menene ka daina kuma na nagarta na aikin da'a me yiwa da dabi'arka in ka sallar asuba zaka zauna kayi azkar ko za ka yi ta yin azkar ɗinka aƙalla ha fitowar rana bayan nan ka karanta ƙur'ani aƙalla izu ɗaya ko biyu ko biyar ko goma kullum kana haka sai ka samu taimakon Allah cikin komanka to wala kuma da ka daina to haka daina wannan abun zai jaza maka kuma tabarbare wallan muran me yiwa da kana nagarta da ladabi da biyan mahaifanka to da ta musu yanzu kuma ka daina ni ma zai jaza maka haka kaga sai mutum zai duba aikinsa da yake aikatawa in ka gano kuskurenka to sai ka gyara in na gyarawa ne in kuma tuba ne sai ka tuba in abin da ka daina ne na aikin alheri sai ka dawo ka fara yi musamman zuwa makaranta da kaga ana yi yana da wani abu guda ɗaya zama a masallaci kadai bayan sallar farilla kana zaune a yi wata sallah ai manzo Allah ya faɗa cewa Allah ya ajiye wani mala'ika na musamman shi kawai addu'a yake maka ya Allah ka gafarta masa Allah kamar rahama Allah kamar albarka haka da ta maka har ka tashi a masallaci isa da zuwa ga kawai sai ka so ka zauna ko ba ka gane karatun ka cikin alheri dumu dumu na ba ta an gane sannan ya tabbata a sunna cewa babu waɗansu mutane suke taruwa a ɗakin Allah masallaci suna karatun addinin Allah ba addinin Allah bane wani karatun da shi to sai Allah ta da mala'iku su kewaye su kuma Allah ta musu da rahama ta lillibe su da nutsuwa har a gama gasar har a tashi a masallaci to zaka da rashin zuwa gurin karatu wannan mutum yana kansa asara ne inda ka san abin da kamar gara fasa a zuwa gurin karatu na addini da ba ka taɓa yadda a yi ba kasu tabbata an gane da haka duk ango da Allah wata arziki a kuma salati kuma irin waɗannan da ake karantarwa to ɗan anguwar yana da makullin alheri da in shi yake ko da ma zai ga za ka sata uzurin su sai an kira sallah ka zo cika masallaci to dai ala ayi halin muna masa fatan Allah ya yi masa halin da ke ciki amma shi in yana jin bayanin nan to duba kansa me yake aikatawa da sabo ya daina in Allah na san ka da rahama kana yin sabo sai ka maka kunci a zuciyarka da ranka kuma abin ke fata barbarewa dan ka tuba da wuri ka daina amma kaga mutum yana sabo an galauta masa arziki yana jin daɗi to wannan karshen sa babu kyau na fata an gane ko kuma da kana aiki mai kyau na nagarta da waɗansu ibadoji yanzu kuma ka watsar da yiwuwa ka zarta da kallon waya za ka ta kallon waya facebook wane ne har karfe biyun dare haka za ka yi bacci da ba za ka tashi kasa asuba ba da duka wannan ne mutum sai dudduba su sai ya gyara ga Allah ya dawo masa da jin daɗin saboda asalin jin daɗi a zuciya na Allah ne yana saka kuma wanda ya bi hanyarsa ne ina fata an gane isa zaka cewa ai alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub bi zikrillah kuma shine bin addinin Allah karatun hadisan manzon Allah aikin nagarta daina sabo duk zikirin Allah ne na fata an gane don kana yi sai Allah saka maka nutsuwa a zuciyarka ya sa maka da ka samu tutsan mai kuma wannan shine babban arzikin da ya fi komai da a duniya muna fatan Allah ya taimake mu shi kuma ya yi masa ya dawo da shi cikin harkar karatu da yake nada da kuma damar da warwarewar lamarinsa sannan ya tabbata a sunna idan manzo Allah ya samu wani abu makamancin haka sai daga kansa ta mace ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ani kullahu la takuna la nafsi tarfa sa'in wala ila ahadin min khalqi sai fata an gane a gane neman taimakon Allah ke so Allah ya taimake mu Allah ba mu lafiya da zama lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله